الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsawar tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar da muka saba wanda yau shine ini na goma sha bakwai a cikin wannan wata mai albarka
hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekarar 1445 wanda ya yi daidai da 27 ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul tauba jiya mun kwana daidai aya ta arba'in da biyu yanzu nan za mu tashi kan aya ta arba'in da uku Allah ya ce afa Allahu anka
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين to za mu ga wannan yaƙi na tabuka wannan gazawar tabuka da an ka ta yi an sami minafikai da yawa wanda bayan annabi ya zo sun dawo daga wannan gazawa sun ka to sun ka kawo uzurka na ƙarya to annabi bai san gabi ba abinda ya bayyana da shi yake aiki ka zo ka kama uzurinka in gaskiya ne in ƙarya ne zai karba to su munafiqan za mu ga akwai wanda tun gabanin ma a ta yi sun ga zaka wajen annabi sun ta kawo uzuri na ƙarya na ba su dama su zauna saboda uzurka sun ta kawo uzurka na ƙarya to annabi ya ta karba uzurkansu duba da abin da ya bayyana gare shi na magungunansu amma abin da sun ka ɓoye bai sani ba sai da Allah ya karantar da shi to shi ne Allah ya ce ma annabi afallahu anka Allah ya yahi ma lima azinta lahum dan me ka kai izini gare su ma'ana dan me ka ba su dama na su zamna ai da ka bar su in ji Allah hatta ya tabayyana laka har ya bayyana gare ka allazina sadaqu ka gano masu gaskiya wanda dama uzurin su na gaskiya ne wa ta'lamu al-kadhibin kuma ka gano wanda suke makaryata ne inda ka zo da ido da su wannan da suka kama uzuri na ƙarya sai abu ya bayyana gare su saboda tun gabanin su zaka wajen annabi da su yake shawara sashensu sun ka faɗa ga sashi na cewa ku tahi ista'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ce ku nemi izina annabi na shiba ku dawa ku zamna fa in azina lakum faq'udu in ya ba ku dama ya ce ku zamna ku yi zaman ne ku wa in lam ya'zin lakum faq'udu kai ko bai ce ku zauna ku yi zaman ku dama kaga ba da ne ƙarshen kai da sun ga sun ce ga uzurin su ga kaza annabi ya ce su zamna ba sani ba dama sun shiryo ko bai ce su zauna dama su zama su zasu to wasu malaman tafsiri sun ce wannan afa Allahu anka jumla ce mai zaman kanta lima azinta lahum kuma shi ma jumla ce mai zaman kanta ma'ana cikin wannan izini da annabi ba su ai babu laihi ciki bai da laihi saboda bai san niyyarsu ba yalla mun fahimta bai san gabi ba bai sa abin da sun gaɓoye ba ya yi aiki ne da bayyane abin da sun ga sun kace mishi sai ba su uzuri sun yace su zamna babu laifi cikin wannan to shi sun ce wannan afallahu anka kama wannan al'ada ce ta larabu duk in za su magana da mutum mai daraja to suna gabatar da wannan suna gabatar da addu'a gare shi su yi mai addu'a mun fahimta ko wanda kaga aiko cikin littattafai idan muna karatu haka ne malami idan ya wallafa littafi to sai ya maka addu'a yace i'lam rahimakallahu ko ba haka ba to kamar su al'ada su ce na suke addu'a ga mutum ko addu'a malami mai littafi sai shi addu'a ga matasa ko addu'a da ɗaliban ilimi saboda me zai magana ne da su mutane masu daraja masu mutunci sai ya gabace su da addu'a kakiya shin hida bayanin da ke cikin littafinsa da shi sannan sun ce da Allah ya ce afallahu anka dama al'ada su ce na su gabatar da mutum da addu'a kake su hada mai magana to sai Allah ya amfani da wannan ya ce ma annabi afallahu anka Allah ya yi maka ba tare wa ya aikata laifi ba saboda mun ga annabi yadda Allah ya tsarkake shi ya wanke shi ya fifita shi ta kowane bangare babu inda za ka kawo mai illa ta kowane bangare Allah ya riga ya tsare abinai shi yasa yanda Allah ya halicci annabi da ɗabi'un da Allah ya halicce shi to ba zai aikata abin da yake kuskure ba Allah ya sha makance shi kaga bangaren hankali Allah da kai ne ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa hankalin shi lahiya lau yake babu aibi hatta maganar zashi da ku Allah ya wanke annabi ya ce wa ma yantiqu anil hawa duk maganar da annabi zashi yi baya furuci akan son rai in huwa illa wahayyuha bangaren kirjinsa Allah ya tsarkake kirjinsa ya yalwata kirjinsa akan yayi abin da ba na gaskiya ba ko har ya fusata ya aikata abin da ba na gaskiya ba ko ya faɗi magana wadda ba ta dace ba Allah da kayan ce alam na sharh lak sadrak Allah ya riga ya yalwata kirjin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren ilimi magana za ta yi towa bakin shi magana ce ta ilimi saboda allamahu shadidul quwa bangaren ganin shi ganin shi babu aibi Allah ya tsare gani ne ya ce ma zagal basaru wa ma baga bangaren zuciya ta Allah ya wanke zuciya ta daga tunanin ƙarya balantana ya furta ƙarya ya ce ma kazabal fuadu mara'a bangaren kwakwalwa ta Allah ya wanke kwakwalwa ta ya tace kwakwalwa ta ya tsarkake kwakwalwa ta daga hauka da ya ce awalam ya tafakkaru ma bi sahibikum babu hauka ta tarash ta kowane bangare Allah ya tsarkake annabi shine kawai Allah ya ce fa in tudiuhu tahtadu da kun bi shi kun shiryu to me wannan matsayi ga Allah kaga ba za a ce ya aikata abin da yake kuskure ba wanda ba daidai ba lalle afallahu anka da Allah ya faɗi wani ƙarin daraja ne ga annabi wani ƙara ɗauka daraja ta ne kake a fara magana da shi sai da Allah ya ce afa Allahu anka Allah ya hima baka da laihin kodai to amma su wannan lima azanta lahu dan mi kai inziri gare su ayin da ka bar su hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'ala al kadhibin inda ka bar su da ka ga manhus in ka gano wanda suke da gaskiya cikin zantar su sai ka gano wanda makaryata ne daman zuwa ne sun ka sun ka nemi izinin ka ko baka ba su izini ba yanzu mun nan sai Allah ka kare mu da wannan sifatan mina shi kai نعم
لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين وسوى الرسول رسول الله إذن النبي suna so annabi ya ba su dama su yi zaman ne su kar su ta wajen wannan jihadi Allah ya kore imani a kansu saboda gashi Allah ya ce la yasta'zinu kallazina yu'minuna billahi su wanda sun kai imani da Allah ba su neman izinin ka wal yawmil akhir wanda kuma sun kai imani da inin karshe ba su neman izinin ka ayyu jahidu bi amwalihim nasu yi jihadi da dukiyoyinsu an kasim da rayukansu duk idan za su yi dukiyoyin cikin hanyar Allah in za su yi rayukan cikin hanyar Allah ba su neman izinin annabi abin da ake neman izini mana ba su ce ma annabi a ba mu dama mu zamna mu zamna wai ko mu tahi sun san kawai an ce su tai Allah ya ba ya bude kowa in za a hita jihadi a kama hayya a hita to min na tambaya sai dai sau da yaushe ne za a tai amma ba wai su tambaya ba annabi mu tai ko mu zaman mu eh ana da bukatar mu tai ko gaga ana da bukatar mu sai dukiya ko gaga to ai gaje mai yi wannan to marewaci ne ko kasalalle e shi mai neman ya sai kullum shi ne yake sai dai tambaya wata yana haro lokaci bai ba haro yaushe ne wai e ko ko wai nawa ya kamata a ƙara bisa kuɗin nan ko ƙara nawa ne ya kamata su ishe mu nawa na ga isan mu ba wai ko ana ana da buƙatar mu sa wani abu a wannan rewa kenan la shawga to Allah ya ce wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne dangane da masu jin tsoron sa Allah ka sa mu da ciki Na'am.
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Allah ya ce inna ma sani kawai yasta'zinuka wanda suke neman izininka naka ba su dama su zamna allazina sune waɗanda la yu'minuna billahi ba su imani da Allah ba wal yawmil akhir kun ba su imani ba da ilin karshe wartabat qulubuhum wanda zuciyoyin sun cika da shakka shakka suke yi wayan mun ko muna komowa da rai ko ko kula mana ko isko akwai cin nasara kaga wartabat qulubuhum fahim fi raibihim Allah ce su wannan suna cikin shakkar su ya taraddadu suna kai kawo Allah ya tsoro naka yanzu kuma ka shike ni tsoro naka yanzu a yomin balshe tsoro naka yanzu a kaza kaga su cikin shakka ne suke ko ya suke ma akwai alkiyama ma ya suke wanga ma ba rudani a cewa ka mutu an kashe ko a cewa kayan shahada wai kaza kaza kaga shakka ce kawai suke ta yi haka za su tsaya cikin shakka in ji Allah na'am
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين Allah ce lau aradul khuruja ai inda sun nufa ta hita inda da gaske ne suna da nufin hita jihadi kai Allah ce la'addu lahu da su yi tanadi ga wannan hita uddatan matukar tanadi yanzu wannan yaƙi na tabukawa kusan wata guda ko abin da ya kama da wanda ake ta shelanta shi kuma babu yaƙin da annabi zai tahiya face sai ya juyar da yaƙin da inda ba canza a ba in ban da wannan ma'ana duk in za a hita jihadi in gabashi ne za a annabi sai ce to za mu ta yamma saboda a juyar da a juyar da tunanin makiya saboda an sha za a yi ta zuwa ga makiya sai su lallaba su ta su su haɗi ai tanadar su kazana abinda sun kai tanadi kazana ina ai ba su ma iyawa da ku kaza kaza kaza to shi sa sai annabi warraha bi ghairiha sai annabi ya juyar da yakin da inda ba can ba ya ce gabas za'a misali in yamma za'a ya ce to za mu ta gabas yana sai an ta gabas sai kuma a juya ta inda za kaga dai mai lafiya ba sai inda za ba to amma shi wannan yaƙi na tabuka tsawon wata guda ko sama ga haka ko ƙasa ga haka annabi yake shelanta shi za a ta tabuka za a ta tabuka masu dukiya masu hali su taimaka fi sabilillahi saron kwana kaza saron ini kaza za a ta yi kullum sai an shelanta shi yanayin ga mutum za a tahiya ya ce bai shirya ba ran bai da niyyar tahiya ya lamu fahimta sai ka gamu da mutane za a kai ai dan yau na dan yi ne ko ai ya na to an ta haka ai bai shirya komai ba to da babu niyyar ita to shine Allah ya ce walau aradul khuruj inda sun nufaci hita da gaske ne la adu lahu da su yi tanadi ga wannan ita da su yi mata tanadi uddata abinda a tanadi da sun shirya ba shi ce ba doka kare na farauta eh kwara doka da farauta aba sai an kware shi ya iya farauta da kyau ka kira na farauta da mun dija ya saba ya iya ba suna cewa ba a guge milana ba a wai gugewa abin da ranar za a hita ira abin ta wadda mata ya ga tayar ita mai kamar gyanda matan ba a rare ta ranar hita ka ce wurin da za ka rarewa abin nan taka gyanda makka a kakin ranar dama ka shirya komi ka shirya komi da ranar ta ta yi zai amma sai a tahir sahir za ta ya ta mu gwa ka cewa za ka goge ta ka gyara ka tai a maza sannan sun yi nisa sun barka to duka wani yana karatar da mu idan mutum na da nuhin yin abu yana shirya ya shirya ma abin nan da gaske na za shi kakin lokaci da ya shirya ba sai an ce a tabbata ta yanzu da shirya yanzu ake zaki kimtsawa bai shirya komai ba sai yanzu da ta ya a wannan niyya ba ta da ƙarfi shaɗan ya shiga tiniyan mutum kenan Allah ya kare mu da shi ne Allah ce la'addu da wa'udda da su yi tanadi gare ta abinda an tanadi walakin sai dai kare Allahun bi asahu Allah ne ya kyamace ya zaburar da su Allah don aiki alkhairi in ga Allah in kaga baka da kura shi ne to akwai matsala akwai matsala ko ko in ka aiki alkhairi kana ga kamar tilasta kana ake yi kai ne ana ta matsa min wai dole na sai in bari to shi dai ya ya yi tsare ka wallahi aikin Allah dole a matsa mutum matsayin ka na musulmi kan makanka ka yi shi dan shi ne tsira ka gaban Allah in ka tsaya ka salan cewa sai ka zama ne wasu kuma su yi ta yi kana gani kuma a yi ta yi ba abin da zai ja da baya shi yasa duk wanda Allah ya tsaga da rabo ne shi na cikin wanga aiki na Allah shi godiya ga Allah wallahi ba dubara ka bace ba iyawa ka bace da ka ja da ba sai Allah ya kama su yi da gaske masu niyya kwarai duk bangaren gudunmuwar da kake ba addini wallahi kar ka ce wannan kai ma Allah kanka ne da ka bari kuma abin ya ci gaba da shi da kullum mutum kura cikin aikin Allah Allah ya ce walakin kare Allah bi asaw Allah ne kasalantar da su bai sai ya kiso kiso cikin jikinsu ba bai sai ya karfa shi cikin jikinsu ba sai suna ta shince dai Allah ce fa tabbatahu Allah ya zaunar da su shine fa tabbatahu Allah ya zaunar da su ya kasalantar da su wa qila qa'udu ma al-qa'idi Allah ya ce ku zauna tare masu zama tunda zama ne a gurin ku ku son kuka ku zauna ku zauna za a taya yau kuma kuna nan zamne Allah ya kare mu na'am لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين wannan munafikai kasalallu Allah ya ce lau kharaju fikum da kaddara ma sun hita cikin ku an kai wannan yaki tare da su ma za dukum illa khabala wala ba za su daɗe ku da komi ba ba za su daɗe ku da komi ba ba za su tsare ku da komi ba illa khabala in banda banna banna kawai wallahi za su kare ku da ita mun san dai banna duk wata hasara zan jawo muku ita duk wata banna zan jawo muku ita irin wannan ma hakika ku cikin rayuwarsu yar wanda za a iya kore mi duk su bi su warwace su abincin za a yi koyi duk su bi su canye su yi cin keta don dai a barta yi dai duk wata ɓanna Allah ce da sun kare ku da ita Allah ya ce abu na gaba kuma wala auda u hilalakum da sun ta kai kawo a cikin ku shi ne wala auda u hilalakum da sun ta kai kawo a cikin ku su zo wajen wani ce kai ho wani ho kai ba san ta gada an kai ho kaza kaza wani ho da shi na kaza ho kaza ne ho bari mu hada amma bari idan ku ba ku sani ko mun san komi kaza kaza kaza kuma sai ya zo wajen wace shi ce ai kaza ai wancan da gashi wani gaba gaba da komi da ana cewa sai kaza ko ba ya dahi dahir na ba ya kame dahir na ba ya bar kuna ta wahala kun sa abin da ya rike ba kun sha tuwa a tai a tai shi ba ya dahi gaskiya ba ya bar ku da wahala bin su farta yau abin da kuke idan Allah sai ya ce mu kuɗi da ya ku samu ai wani baban zabar kai shi na zabar ne wallahi kuɗi da inda ban samu kuɗi kana gani ne duk su barta ya ku kake akwai mu kaga an ayo barambaram kake akwai mu daga inda an sai jihadi sai akwai mu barambaram kowa na zargin kowa a shi wani gaske gaske in shi aka matsuwan mutane shi shi kazana ka gani to mina ne haka na wallahi in ba ku yi hankali duk cikin tahiyar ku ta addini in ba Allah ya tsare ku sai mu lahikan shiga su kwarta yau balantana su samu masu kwaɗe daga cikin ku ya ga gano kaiwa na makwaɗaci ne suwa na makwaɗaita ne to shi kenan sun samu ƙaho da ka ga wanka na canza riga sai a ce ai haƙƙin ku da ya taushi ka ga zan ka tosa ka gari ne shi ma ya ce ma ai wa da riga kaza ai ka haƙƙin kana taushi sai ka kaba ka gararin shi to ɗabi'ar munafiƙai ce duk cikin tahiya in ba ku taka tsantsan sai su hada ku Allah ya kare mu gashi annabi ne Allah ya ce wallahi da sun shiga cikin ku ba abin da su fara muku sai banna kuma wala auda u khilalakum da sun ta kai kawo tsakanin ku su shiga su ce mu wani kaza su ce mu wani kaza kaki a yawa sun barta ta yau saboda me Allah ya ce wa fikum sammahuna lahu eh yabguna kumul fitna na'am su abkad da fitna suna nema muku fitina su gane cikin tsaye ku fitina ta abu a ce wane da wane ai an barta ai ai an ba a magana yanzu ai wane da wane yanzu babu jituwa shine bugu da kuma fitina saboda Allah ya ce wa fikum daga cikin kusan ma kula lahu akwai masu saurara musu in mutum tun shina magana magana da hadin baki sai ka kama kana ganin gaske ne ashe eh dan shahada kane da wani wasu malama sun ce wa fikum daga cikin ku kun to ga da anke sama'una law akwai masu shi musu mana sun turo yara daga cikin su sun turo mabiyan su su saurara musu tahiyar ga da ake dami dami ya faru ya ga minafi wani lokaci babu shi cikin ku amma sai ya turo duk abin da kuke ciki yana ciki yana da labari saboda akwai yan sa ido ne cikin ku Allah ya ce wallahu alimun bizalimin Allah masani ne dangane da azzalumai na'am
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون Allah ya ce laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu su wannan munafikai ba yau bane kawai dama sun saba laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu tun da tun fil azal ai sun nemi fitina ma daga cikin ku sun nemi wata musiba wata fitina da abu daga cikin ku wani lokaci ne lokacin da an ka yakin Uhud za mu gani yakin Uhud da an ka tai sai da an ka kusa kai wajen Uhud ba makawa sai an zo wuri yakin ba makawa sai an gwabza kuma annabi ya fito ne da mutum dubu ba yan kai sun ce mutum ɗari tara da talatin dubu dai ba wani abu to kun san wannan yaƙi na hudu akwai munafikai ciki su abdullahi bin ubay bin salul duk suna ciki har da shi ya tsaye to gab da akai da uhudu sai tsaye da ayari ita su wanga abu za su yarda da shi ba Muhammad ya shigo cikinsu ya sa suna ta kashe junansu suna ta kashe junansu a ce imanin sai an kashe mutum sai an yi ayyake shi ya ta magunguna ya so masu rauni imani ya raunana su wallahi shi sunusul umma ne ɗaya bisa uku ne cikin al'umma ma'ana tawaga ta yi mabiyanai wajen su ɗari uku ne da wani abu diya komo da su ya ce wanga abubuwa mai rarrashi shi to ai ta nan ne an samu mummune sun kasu gida biyu wasu na cewa ba za mu isa Uhud ba sai mun ƙara da wannan munafikai wasu na cewa dan za mu yaka su mutum zuwa ga yaka wanda mun to yaki kaga su rabu gida biyu kenan sai Allah ya ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahu bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila Allah ta me ya same ku cikin sha'anin munafikai ku kasu gida biyu wasu na cewa a taya kashe su wasu na cewa a bar su zan musulmi suke a bar su kawai mutahimu yaƙi waɗancan makiya Allah ya ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne ya mayar da su a cikin kahircin saboda abin da sun aikata ba musulmi bane ba musulmi kike bane a turiduna an tahdu man adalla ku ma cewa musulmi ne kuna nan ku shirda wanda Allah ya batar ko yin shirda da su to ga tun lokacin da sun zo al'amarin annabi ya barta yi ya komo wata gida shi sa za mu gani gaba sun ce kada hasana amurwa na min kaulu a mutu mu tuntun mu rike mai hishe mu mu hautun mun tsira ya sai dai a baya gare mu munafiki malam Allah ka kare mu to shine Allah ya ce laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu tun tun tun Allah ya ce ai sun nema muku fitina tun da sun nemi fitina ta bugu daga cikin ku wa qallabu laka al-umura kaga sun da jujjuya maka al'amura ga magana da take sai su juyo da ita da sun ga dan gano su sai su juyo da su a wani salon magana shine wa qallabu laka al-umura sun da jujjuya maka al'amura domin kar a gane su Allah ya ce hatta ja al-haqu sai da gaskiya ta zo wahayi ya zo daga Allah an ka fallasa su Allah ya bada cin nasara duk abin da sun ka koyi na asirin da suke asiran ta wasira Allah ya bayyana mu annabi wa zahara abinna wa zahara amrullah al'amr Allah ya bayyana na dokka addini ne Allah ya ce wahum karihuna suna kyama suna kyama kuma Allah ya bayyana da al'amari ai hatta wannan yakin tabuka da an ka tai su wannan sun ga shirye wannan yaki na tabuka wannan mun kai muku bayani na cewa suna gani tun da annabi ya kare da bangaren larabu yanzu zai komo zuwa gare su da haka shiri za su yi da rumawa da dukkan kabilolin sun ka samu wanda suna gani suna da fada a ji suna da makamman yaƙi suna da ƙarfin yaƙi ai da sun gaji annabi ya fito tserewa sun ka wallahi ce ba sun kai ai ta buka duk wahalar da an kai na tahiya da komowa ba an yaki ba da wahalhalun da an ka haɗu da su duk za mu ta gani ba kusan yaki na sabon sun ka haɗu da wahalhalu malam ga tsawon tahiya ga rashin ruwa ga rashin abinci ga tsananin zahi kamar wannan yaki na tabuka wallahi sai da inda kai abinci ya ƙare har sabon sun ta sun taimaka annabi ana cikin halin kaga nake yi babu abinci ko mu yanke raƙon man gama ce yesu wai annabi ce to an yanke su a ce sai Allah sai ya makomar fikira ya ce haba ya annabi Allah yanzu aka yanke wannan raƙon ma wurin koma ga za a yi abin da ke gani guda ne tun da muna tare da kai a yi shela duk masu ragowar abinci su zaka su zube shi gaba gare ka ka yi addu'a Allah sai albarka da abincin nan ya yi annabi ji daɗi wannan shawara annabi ce a ɗauko katon abin nan bash kinnan bash kinnan kato an kashe ya ɗashi annabi ya shela ce duk mai abinci ya zubo wallahi umar ce wani ɗaya da hannu na gare shi cike da hannu an ce ne zuba an kai tsolalla an kai tsolalla annabi ya addu'a ya addu'a ko da an yi ma'ayi shela an ce kowa shi to da buhura ne ya cika abinci Allah ya yawaita shi saboda mu'ujiza ta bayyana addu'a annabi ce annabi ne ya kai fa annabi ne ya kai kawai ruwan da su ba su wuce cike da hannu amma duk sabon da annabi su yaro Allah annabi shi addu'a ce kowa shi yaro Allah ruwa da suna zuba sai kowa ya yi arwa sai kowa ya yi arwa Allah daga bayan annabi shi yaro Allah shikenan dai yi daga farko kuma mun yi ta tsaya to da hannu ya ruwa da su zuba a kawo madara a ba hore da yake wutar yana ci wata irin mugunyar yiwuwa yana duk inda annabi ya tsaye shi na baya gari kasan shi dan gidan annabi ne kowa ya ce shi ba kasuwanci bai sha mai kai ba shi inda yana tare da annabi to an kare ko roba guda samu cikin ini ya ce kakin da ta ishe shi ko roba guda samu da kakin sahi ya ce wallahi ta isa ilimi dai ilimi dai ai shi sa duk biyar sunna abla da na dan umar sai da abahu ne da guda mai arnaya biyar gawa da ake ayi masa gawa sallah abita abin ne shi abuna dan umar bai san da ana samun lada kira bani ba bai san da wannan hadisi ba sai ga abu hurairah yana karantar da al'umma cewa idan mutum ya bi yayin an kai magawa sallah an ka bi ta an ka binne tare da shi zai komo da lada kira bani yana kasan duce uhud bi abuna dan umar yace a a abu hurairah irabani yace shakka kake yi ya ja hannu ne hannu ne ya tawo mutai ya zo ya sha ya tambata ya umul mu'minina ga abin da na faɗa ga abin da Abdullah dan Umar ya ce labarta mai annabi ya faɗa haka ko ƙara tace mai haka ƙwarai annabi ya faɗa haka Abdullah dan Umar ya ce kai lada ta bar mu ashi shi ne a zo a yi magawa sallah wani lokaci shi shi ya ce lada ta bar mu za ka ne ake samun lada haka a ba hore ya ce to saurara ka shi ko kasuwanci a gaba gare ku ya ce ni ko ba ruwa da kasuwanci ilimi kawai nake kwasa wajen annabi in na samu roma guda cikin ini ta isan in na samu roma guda da ta isan to a ba huraira ashe kaga ya nazarci annabi ko ba haka ba to wata race shina baya ga annabi shina ji yiwuwa duk inda annabi din shina baya ga rai yace sai da annabi ya shiga gida ne sai an kamuko sai ya zo dakin mata ta Zainab annabi ya ce babu komi sai ta ce akwai madara akwai nono an ka nono an kama dara amma hulana ce marar da hawa ya ce shi na ta ribi annabi shi ba shi ita don shi na gani kawai ya ƙaza kai ya ƙarewa za ta yi shi na madara shi yiwuwa sai na ce a ba hulana ya kira mai ahalus sufa wasu wani ahalus sufa wannan wanda an kama ya inuwa sahabban na wajen su saba'in da wani abu bakin da suke zauwa su yi hijira babu gidaje to sai annabi buga musu ƙatayin ruhanin masallacin shi nan da suke kwana in lokaci ya na jihadi a tai jihadi in lokaci ya sai su su nemo abinci su komo annabi ta ta duk yawo su a ba mu ta sai ne gunguni ga marya annabi abai ya kuma ana cewa a kira wasu ba annabi yace haka dai ne shuru ne da ne kira wasu yace so ga duk sun cike gida annabi sun cike gida annabi annabi ya addu'a sai ce a ba hurairah ba wani ya sha ya sha ya sha ya koshi an ce to shi ta hatai abu hurairah ce haka haka sai da duk mutanen sun sha wanda mura wallahi yace sai an ka gare ni annabi ya ce abu hurairah mu da kana wadai mun ka rage haka yace annabi kware ko kowa ya sha sai annabi ya ce to yayi ka fara sha sha sannan abu hurairah yace nisha nisha nisha annabi yace zid kara yace ni kara ni kara annabi yace kai kara yace annabi wallahi babu wuri ciki ya cika ciki ya cika gari mushi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wanda ya sha bayyana zabai to haka ne yakin tabuk kuma haka al'amari ya faru aka ka abinci annabi ya addu'a ba wai ka zaka ka cika dan kwana ka abuhuna annabi ya ce kowa ya cika buhuna ita an ka gamna an ka komo lahi alwala cikin wadata abinci ya gani to yaƙi ne wanda sahabbai su haɗu da jarabobi ƙwarai kuma an sha gani abin abin da al'ajabi da yawa cikin wannan tayawar da aka tayawar ta wannan yaƙi to shi da Allah ya ce su wannan munafikai laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu sai sun nemi fitina ta abu daga cikin ku tunda wa qallabu laka al-umur sun ta jujjuya maka al'amura hatta ja al-haqq sai da gaskiya ta zo wa zahara amrullahi al-amr Allah ya bayyana wa hum da suna kyama na'am ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني Mm.
ألا في الفتنة سقطوا Mm.
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين wallahi munafikai ma nan sha'anin munafikai akwai waya akwai matsala wani yanzu an samu ɗaya daga cikin shugabannin ganin munafikai kamar da Abdullahi da Abbas ya ce ana kiran shi Al-Jadal bin Qais shi ko wani salo da hito da shi yanzu a tai kasar Romawa ya san Rum ne za a kai ko ba gaba to shi ko uzurin da kama annabi yace ya annabi Allah ina son ka yi min izini in zauna wallahi ina tsoron in ka tilasta ni in tahi za ka fitine ni jami na san na iya zuwa ko matan nan na rumawa Allah in da gane su ba yaki zane ba wai shi ba zai yaki ba in sha da ya ganin matan nan na rumawa to ya san dai za a fitine shi dan haka shi dai tun gabanin dai a tai dai shi dai a yi mai izini ya zauna da yin shi gantaka wai mata wai hana mai yaki za su yi da shi Allah ya ce wa minhu daga cikin su munafikawa man yaqulu akwai bai zuwa ya faɗa ga annabi ce eh zalle annabi kamin izini in zauna wala taftini kar ka fitini da sha'anin mata kar ka fitine ni a cikin sha'anin mata Allah ya ce ala ku saurara fil fitnati saqadu yanzu na kamsun ka fada mu fitina zaman su da sun ka yanzu na kusun ka fada wa fitina Allah ya ce wa inna jahannama lalle kuma wata jahannama la muhiqatun bil kafir tana kewaye ga wanda suke kayan rai Allah ka kare mu na'am وإن تصبك حسنة تسؤهم mm.
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل Mm.
ويتولوا وهم فرحون
Allah ce kuma su wannan munafiqai wa in tusibka hasana idan kyakkyawa ta same ku haka ne in tusibka hasana in kyakkyawa ta same ku ma'ana an tahi yaki an samu cin nasara an samu ganimomi Allah ya ce tasawuhum wannan na bakanta musu rai ba su jin dadi ba su jin dadi Allah ya ce wa in tusibka musiba amma idan wata musiba ta samu gare ka annabi an ce ai an ta yakin nan an kashe wasu daga cikin sahabbai ai ko ko wani ya ji labari ya yarda ko ko su wani ai musu kaza Allah ya ce idan wannan ya same ku ya kulu sai ga suna faɗi wa junan su qad akhadna amruna min qablu ai mu da mu tuntuni mu rige tamu tamu ta hishe mu Eh, mu da mu tuntuni da mu mun rige mafitanmu ba mu taiba ba mu taiba muna mara taiba liyan inda mun taiba da adamu ba wai kaji a hazina amurna mai kawai mutum da da mu rike mai shi mu Allah ya ce wata wallau sai su juro wa ya tawallau sai su juro wa hum farihun suna jin daɗi suna jin daɗi ai ayyo musu kaza ai mu da ba mu tai ai ga mu kaza kaza ai ga mu mu hautudun mun tsira amma sun so wanda sun kai kasuwa su wai gwanne wai wai sadaki imani garra hawala ya dinu kamar da sun ga bayani can imanin sai ga rudar su wanda an ce yaki wasu su zabi wasu masu ƙarfi to ga shi ta cirke mu wani hannu to ga ai ga cewa da an sarke shi ai ga wani shi wa an kashe shi kai sai Allah ya ce
إلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا gaskiya ne وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah ya ce to ko karantar da su su masu ganin idan an kai jihadi an kashe wani shi ya kai kai rai inda yana zaman ni ne da abin ba zai same shi ba ko da an kashe ma wani rauni shi ya kai kai rai su ga su da suke gidajen su ba abin da ya same su Allah ya ce ko ka karantar da su la yusibana ai ba abin da ke zuwa samuwan mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya wajabta mu sai abin da Allah ya hukunta shi gare mu sai abin da Allah ya kaddara ya rubuta shi sai ya same mu ba makawa huwa maulana kuma shi ne majibincin lamarinmu adam duk inda yake idan Allah ya kaddara wata musibar ta samu sai ta iske shi sai ta iske shi na gani ai mun gani cikin suratu ali imrana Allah ce in suna ganin haka ne fadara wa ana anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to in mutuwa ta zo ku tunkuɗe mu kawo ku ita ai in mutuwa ta zo Allah ya ce labarar allazina kutiba alaihim al-qatl ila madajihim wallahi Allah ya hukunta wani zai mutu an rubuta man zai mutu shi da kai ne zai hitowa daga gida ne shi da kai ne yake hitowa daga gida ne ya tarbe ta saboda an hukunta mishi ita yanzu mutum nawa yake hitowa sai ya kankaro da wani mai mota ko mai moto ko wani buge shi ko shi kenan sanadin mutuwa wanda ba suna ce wallahi na ihe da mutu shi zamani ne wasu kawai kai kai ne mutuwa ce lokaci ya yi shi ajali iya kire mutum babu wanda ya yi duk inda mutum yake ya zo in ajali yake ne ka duk inda za ku gamuwa da malakul mutu da mai kun gamu wallahi in na daman daji ne kake misali kana daji ka zaka birni to watakila shi ta ce ya shirye ka ko kuma ya zaka nan inda Allah ya kaddara mutuwa nan zai iske ka in ma bisa hayya ne ta wani gari dai hayya ta ta ci wani yaushe bi ni ma zuwa garin nan eh amma kana ga sai ta yi ajali na da mace ne ya yi kire shi duk inda Allah ya kaddara mutu ya mutu sannan zai mutu ko ina ne ko ina ne in dai ajali ya kiraye mutum dole sai ya zo Allah sa mu gane to shine Allah ya ce ka karantar da su la yusibana illa ma kataba Allah lana ai ba a zo ba abin da ke zuwa samuwa mu face abin da Allah ya kaddara shi gare mu ya rubuta shi gare mu na cewa zai abu huwa maulana Allah shine majibincin lamarin mu wa ala Allah da Allah ne falyatawakkalul mu'minun mun yake dogaro na'am
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Allah ya ce ku ci gaba ku karantar da su da cewa kul ke da su ya annabi Allah hal tarabbasuna bina shin akwai abin da kuke dako na ya same mu ku munafiqai illa ihdal husnayaini face ɗayan kyakkyawa guda biyu ba abin da kuke shira gare mu sai ɗayan kyakkyawa guda biyu ɗayan kyakkyawan nan guda biyu wa imman nasar wa imman shahada ko mu samu cin nasara in mun zo mu kashe kahirai kaga mun samu cin nasara wa imman shahada ko mu samu shahada kowane ɗaya daga cikin su kyakkyawa ne idan mun kashe kahirai kyakkyawa ta gare mu addinin mu ya ƙara bunƙasa an rage kahirai haka in ma an kashe wani daga cikin mu shi ma cin nasara ne gare shi ya yi shahada saboda shi samun shahada rahama ce wadda Allah ke kebantar da wasu daga cikin ku domin ya ce wa yadda khila minku shuhada domin ya riki wasu matsayin shahidai zabe ne na Allah to ashe kowane daga cikin su kyakkyawa ne gare mu to shine abin da mummune sun ce ba abin da kuke jira gare mu face ɗayan kyakkyawa guda biyu wa nahnu natarabbasu bikum mu ko muna dako gare ku ay yusibakumullahu bi'adabin min indi muna dako gare ku muga Allah ya sabkar da azaba daga gonsa ya halakar da ku irin yadda aka mutanen da yadda Allah ke turo azaba daga wurin sai halakar da su aw bi aydina ko ga hannayenmu Allah ya ba mu damu mu karkashe ku to kuna jiran muna abin nan muna jiran abin nan mummuna biyu gare ku ku kuna jiran kyakkyawa biyu gare mu to an kai kwaruwa kenan su an kai kwaruwa saboda mu duk abin da kuke jira gare mu kyakkyawa ne mu ko duk abin da muke jira ya abu gare ku mummuna ne dan Allah ya sauka muku azaba daga gonsa daga gurin su musiba ce idan yadda aka mutanen da wasu a yi musu ruwan duwar wasu wasu a kisfe ƙasa da su wasu a turo musu iska ya halakar da su ko ba haka ba ko ku bi aidina Allah ba mu damu mu karkashe ku to mu wannan shine muke dako gare ku ko ku kuna dako kyakkyawa gare mu Allah ya ce da haka fatarabbasu ku yi dako ku yi shira inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna shira eh ayi zama shira kenan na'am قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين to ga wata musiba kuma ta biyu bayan mun ga Allah ne ya kasalantar da su ma'ana Allah baya so aike su kenan to haka bangaren dukiya in za ta yi jihadin nan kissance ba cikin rayuwa na so ba haka dai suke murmurowa su basuwa nan da a ce wani suna da amma ba su basuwa to ya Allah ce a karantar da su kurce da su an fiƙo in za ta yi jihadi an fiƙo ku ciyar au'an a cikin daɗin ranku aukar hanko tilas a karantar da ku dai a karantar da ku ga sako daga Allah Allah ya ce a haɗa muku lan yi taƙabbala minkum Allah baya karɓa muku Allah baya so kenan ku ciyar cikin daɗin rai ko tilas an tilas ta kure kuke gani duka dai Allah baya so Allah ko musibar ta da wannan a ce Allah baya so aikin mutum kai ko kar kai la hawla wala quwwata illa ai ƙara mutuwa ƙara mutuwa dan in ka barka ka ci gaba da rayuwa kuma banna ce za ta lahida da ta karuwa gare ka to Allah ya ce baya so su ciyar akan dadar rai akan da'a mana sun ji dadi sun basuwa ko akan tilas Allah ce Allah da yace la yutaqabbala minkum ba a karba muku saboda innakum kuntum qauman fasiqin kun kasance mutane fasikai Allah baya so Allah ce ga kuma yace وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Allah ya ce wa mamana ahun ba komi ba ne ya hane su su an tuku abin nan an tuku bala minhum Allah ya karba daga gare su mana ba komi ba ne Allah ya sa ya karbawa daga gare su nafaqatuhum tiyarwa su da sun kai ba komi bane ya hana Allah ya karbi wannan tiyarwa su da sun kai Allah ya ce illa annahum kafaru billahi ba sai sun kafarce mu Allah sun kafarce mu Allah duk abin da ake ganin suka ba gaskiya bane wasai ya suka ma haka ne tun kafarce mu ubangiji duk magana da ubangiji ya suke cewa karatar da su ba su yarda wa bi rasuli ko sun kafarce mu manzon Allah ingilis ke mu annabi Allah wala ya tuna salata kuma lahin su na gaba ba su zakke masalla illa wa kusala face suna cikin kasala jan jiki eh jan jiki sallan ma in za a yi da jan jiki da ake tahiya in an zo wata tsayuwa ce ake dai ga ta nan dai kamar wanda ya hada tabarya ga hirin dai mutum irin kuyi mutum za shi bai son shi rukuyi wanda kamar da tabarya ke cikin cikin shi sallar dai ga ta da cikin kasala yake ba ya da cikin kizo kizo shi yasa duk siffan munafiqai kenan duk ibada za su ba su da cikin nishadin su ita ko ibada ka'ida ta ala son mutum shi ibada cikin nishadin shi haka annabi ya karantar annabi ce ɗaya ku shi ibada cikin nishadin ne mana cikin shin daɗin ran shi kar ka yi ibada ka salance ko ko ka kamar tilas ka kare an ka duk abin da ka yi na ibada ka yi cikin jin daɗin ranka kai ne ka tsora ma kanka ka san da Allah ya wajabta ma dan shi baka lada to duk abin da ka yi cikin jin daɗin rai ba za ka hasala ba ba za kowa ba zai bata ma da rai ba saboda kai Allah ne a gaba gare ka dan Allah ne kake yi to wannan shine alamar tsira alamar Allah zai karɓa bawa amma duk abin da kana yi kana gan tilas ta kai aiki kana jan jiki kana ga kamar an matsa ma to sifan munafikai ce kaga da hatta sallar da za su yi Allah ce kusala cikin kasala ne suke yi ba cikin dadin rai ba Allah ya ce kuma wala yunfiquna illa wa hum karihun ba su ciyarwa ba ce cikin kyama in ma ciyarwa za su yi cikin kyama ba cikin jin daɗi ba to ba sai ciyarwa ba kawai duk aikin Allah haka ne suke yi duk abin da za su cikin kyama na suke yi to kaga wannan sifar munafiqai ce wallahi duk abin da za mu yi cikin jin daɗi cikin jin daɗin ranmu cikin nishaɗin mu kada mu yi ibada cikin kyama duk abin da za mu yi cikin na ibada mu yi shi cikin jin daɗin rai to wannan cin nasara kenan alama ta farko ta samun cin nasara Allah zai karbi aiki kenan Allah sa mu dace na'am فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون
Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum duk dukiyoyinsu su burga ka ma'ana kad dukiyoyinsu su tayar da hankalinka ka samu damuwa akai wala auladuhum haka ma ɗiyan da Allah ya ba su kar ya ta ma hankali to nan bi Allah yake ne annabi na ganin wani abu ya burga shi na duniya ne yana ganin ɗiyan da Allah ba ka harayya hankalin shi ya tashi ma'ana ba shi ake nihi ba saboda shi annabi yanda yake kishin Allah yanda yake kisha Allah ya ga Allah ya ni'imta ka matsayinka na bawan Allah Allah ya baka dukiya ya baka ɗaya kuma baka bauta ga Allah to wannan annabi na samun damuwa rayuwa ta yana shiga wani hali yalla mun fahimta to shine Allah ya ce ma ya bar damuwa da wannan kan wannan ya ta mai hankali dukiyoyin da Allah ba su ɗiyan da Allah ba su kada ta mai hankali kan wannan ya ta zama shi hankali ai kamar nan annabi Musa na da ya ce rabbana innaka atata fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik ربنا اغمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم kai shi abin da ba annabi Musa wa maki da takaici Fir'aun an baka dukiya an baka kawa komai Allah ya baka amma ba abin da kake sai batar da al'umma sai batar da al'umma yace ya Allah mis ala qulubihim washudud ala qulubihim mis ala amwalihim Allah dukiyar su a shahin su a mai su talakawa washudud ala qulubihim Allah ka daura zuciyoyin su wala yu'minu hatta yarawul azabul alim imani ma kasu kaga saboda suna kishi su ga bawa na sabon ubangiji to kamar shine Allah ke talatar da annabi wannan duk dai ya ta mai hankali ya bar su kawai mana istidraji ne kenan sai sa Allah ya ce inna ma yuridu Allah abin sani Allah yana nuhin ne li yu'adhibahum biha ya azabtar da su da wannan dukiyar da ya ba su fil hayati dunya tun rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum kuma rayukan su su zo su a cire su rayukan su su fita wa hum kafirun suna kafirai kenan sai zan abinda an ka basu alkhairi na gare su ko azaba ce azaba ce saboda istidraji ne Allah ka kare mu daga istidraji nan za mu dakata insha Allah sai da marece sai da dare sai mu dora aya ta 56 abinda makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana da cikin zuciyoyin bayonsa ya Allah bayon ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulun da a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashe na musulmi gaba daya ya Allah duk masu nufata wannan kasa da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirin su gare su ya Allah Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah ya Allah bayan ka wanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka sa ta kasance jari na bauta gare ka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu in musulmi sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarwa Allah kyauta mu koman mu ya Allah duk masu rafata wannan ƙasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shirwa Allah ka hada shirar su gare su ya Allah ƴan uwa musulmi da ake azabtar da su Falasɗin da sauran kasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki Allah ka mana doki gaba daya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله